بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولو لم يكن له جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوبة كما قيل ومن صد عنا حظه البعد والقلى ومن فاتنا يكفيه أني أفوته قال بعض العارفين مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته وقال آخر إنه ليمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وقال آخر والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته وقال أبو الحسين الوراق حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت لأن الفوت, لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت, والموت انقطاع عن الخلق فكم بين الانقطاعين وقال آخر من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات وقال يحيى بن معاذ من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه ومن علامات صحته أنه ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله فهذه ستة مشاهد لا فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta talata biyu ga watan safar a shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine ɗaya ga watan goma a shekara ta 2019 a lissafin da aka fi sani da miladiya wannan shine darasinmu na 79 a karatun da muke a littafin ighafatul lahfan fi masayid shaitan malam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala muna roƙon Allah ya amfanar da mu da wannan littafi da muke karantawa da abin da muke ji a cikinsa Allah ya sa waɗannan darussa a cikin zukatanmu ya taimake mu wajen tsarkake zukatanmu da tsarkake ayyukanmu da kyautata alaƙanmu da Allah da sanya mu cikin mutanen kirki fiye da yadda muke da babi na goma muke har yanzu wanda malam a cikinsa yake lissafa mana alamomin cutar zuciya da alamomin lafiyar zuciya mun tsaya a wata daga cikin alamomin inda ya fara ambata mana daga cikin alamar lafiyar zuciya shine ya zama kullum abin da ke tare da ita shine kwaɗayin haɗuwa da Allah da fita daga lamarin wannan duniyar da mai da hankali da tunani akan haɗuwa da Allah ɗin mutum ya zama cewa kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ambata mana wannan duniya a matsayin zango ne mutum ya yi a kan hanyarsa ta zuwa garinsu to ya ɗauki cewa ba wurin zama ba ne ba matabbata ba ce matabbata ita ce lahira har inda malam ke cewa kada ya zama mutum ya zama yana rayuwa irin ta waɗanda suka gafala suka manta da asalin daga inda suke kuma ina za su har ya zama cewa sun juya wa wannan duniya ai juya wa lahira baya sun mai da hankalinsu kan duniya ita kadai sun manta sun kuma bijire sun gafala daga abin da dominsa ne aka halicce su abin da aka halicce su dominsa kuwa shine su bauta wa Allah wanda kuma dominsa ne aka halicci aljanna aka halicci wuta kuma domin wannan abin ne aka aiko manzanni kuma domin wannan abin ne aka saukar da littattafai nan ne muka tsaya ko to har yace walau lam yakun lahu jaza'an inda ba abin da zai zama shine sakamako a gare shi illa nafsu wujudihi sai ita samuwar tasa kawai a duniya a ce kawai kana nan an samar da kai an halicce ka shine kawai sakamakonka to la kafa bihi jaza'an to wannan kawai ya ishe ka sakamako in ka lura da ni'imomin da Allah ya maka ka kalli ni'imomin da Allah ya maka to samun cewa kana nan shi kadai ya isa ya zama shine sakamakon samar da kai din to ballantana a ce an maka alƙawari zaka bauta wa Allah in ka bauta wa Allah kuma zaka koma ka haɗu da shi ka haɗu da shi kuma akwai aljanna wannan ba karamar falala ba ce wadda bai kamata a samu sakon ɗaya a rayuwar mutum ya gafala daga wannan abun ba ya kamata a kowane lokaci namu mu rika tunanin wannan haduwar da Allah za mu mutu za mu haɗu da Ubangiji kuma zai tambaye mu akan ayyukanmu kuma gwargwadon aikin da muka aikata gwargwadon sakamakon da za mu samu ba zalunci ba rage wata falala ba za a ɗora maka ƙarin zunubin da baka yi shi ba amma duk abin da ka samu na sakamako ran kiyama to shine ainihin abin da ka aikata yace wa kafa bi fautihi hasratan wa uqubatan a ce ko wannan kubcewa wannan ko ya isa hasara da uquba wannan sababin da domin sa aka halice ka a ce ka kubce masa ya kubce maka baka same shi ba to an yi hasara kama kila kamar da wani ke cewa ومن صد عنا duk wanda ya bijire mana ya kau da kai daga gare mu yana kangewa daga gare mu habbuhu to rabansa a wani bugun hasbuhu albu'du wal qila shine nisa da rabuwa alqila shine kai watsi da mutum ma wadda aka rabbuka wa ma qala ita ce wannan mana a yi watsi da kai a juya maka baya to duk wanda ya juya mana baya mu ma mu juya masa baya wa man fatana wanda ya kubce mana yakfihi anni afutuhu ya ishe shi cewa ni ma na kubce masa ma'ana shi daban harkarsa daban harka ta daban to kaga kuma irin wannan bai kamata a ce Allah a haka za ka yi mu'amala da shi ba a ce Allah subhanahu wa ta'ala har ya ce misali ba ruwansa da kai inda kai daban inda ya daban bai kamata da ubangijinka da kai a ce an raba gari ba ai ba zai mayu ba da motsinka da zamanka da cinka da shanka da numfashinka duk yana da alaka da Allah shi yasa shine alqayyum me ma'ana alqayyum Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum me ma'ana alqayyum yawa shi alhayyu ne rayayye ne a ƙashin kansa shi rayayye ne yana da ransa sannan kuma ƙayyumun ne da kulli hayy mana ma min hayyin illa wa bi hayatihi yahya duk wani mai rai to sai da Allah ya rayu daga in ba Allah ba mu rayuwar kowa ta ta'allaka da shi ba dama wani ya ce ba ruwansa da Allah bai isa ba kowaye duk abin da ya mallaka a duniya duk matsayin da ya samu a duniya ƙarya yake ce ba ruwansa da Allah da ya san abin da Allah ɗin ya yi masa dama ba zai faɗi wannan zancen ba to shine ma'anar alƙayyu to sai kuma ya shiga mana wa'azi ya ɗauko maganganun malaman zuhudu mashhurai waɗanda suka shahara a gudun duniya waɗanda dai ake kira az-zuhad masu zuhudu sufaye suna kiransu sufaye amma waɗanda malam ya kawo anan manya ne a cikin malamai a ilimi da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da sun shahara da zuhudu kuma a ɗaiɗaikunsu akwai wasu abubuwan da aka ruwaito waɗanda ba lalle su zama akan hanya ba amma min haithul jumla an samu maganganu daga gun waɗannan na cewa wannan tafiyar tasu ta gudun duniya sun ɗaure ta da bin alkitabu wa sunna a wurare da yawa waɗannan bayan Allah sun faɗa amma duk da haka za mu ji malamai suna yaba musu min haithul jumla amma ba a yabawa shi asalin manhajin da za a ce masa manhajin tasawufi la yuhmadu wa la yumda'u mutlaqan saboda abin da ke cikinsa amma min haithul afrad in ka kalli ɗaiɗaikunsu lallai manya-manyan bayan Allah ne shi yasa zaka ji yaban su a bakin al-Imam Ahmad bin Hanbal musamman da ya rayu a zamanin da yawa daga cikin su har Imam Maliku ya yabi wasu daga cikin masu irin wannan lamarin gudun duniya amma waɗanda aka samu wani abu da ya wuce iyaka daga gare su ko tsananin ya yawa dangane da gudun duniya din to nan inda suka wuce iyaka din ba abin yabo bane ba abin koyi bane kasancewar ba su bi hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wannan ba iya wannan abu amma min haithul jumla manya manyan bayan Allah ne littafan sufaye da makamantun wannan zaka ji ana kiran su arifai yau to amma abin da suka shahara da shi shine gudun duniya بغض النظر عن sunan da aka ba su shine nan ya fara yake cewa qala ba'dul arifin wani daga cikin masana Allah ma'ana mutanen dai da suka shiga cikin harkar zuhudu suka mai da hankali kan samun yardar Allah wajen alaƙa da shi a zuciyarsu da kuma ayyukansu wanda kuma wannan dama abu ne hanya sai mai kyau ta tsarkin zuciya mutum ya zama yana da gudun duniya ya'yan uwa babu lokacin da muke buƙatar irin wannan darussan da karantarwar irin zamaninmu na yanzu zamanin da tafallucin da mutane suka yi kubcewar da suka yi da sabulewar da suka yi zuwa ga rayuwar duniya ya yi yawa ya wuce duk inda kake tsammani shi sa in ana zancen gudun duniya na as-salafu salih to irin sa ya kamata mu dauko mu rika koyi da shi gudun duniya wanda aka daure shi aka yi masa kaidi da alkitab was sunna mu rika kokari muna karanta tarihin irin waɗannan bayan Allah yanzu ka je ka samu littafan tarajim da kuma tarihi da su tarihin islam siyar alamin nubala na zahabi tazkiratul huffam da sauran littafai da malamai suka rubuta na tarihin manyan mutane hilyatul auliya na abu nu'aymin al-asbahani in ka kiyaye abin da ke cikinsa na riwayoyi marasa kyau in ka iya sanin ka tantance abu mai kyau da marar kyau na riwayoyi in ka karanta waɗannan littafan imaninka zai ƙaru saboda abin da za ka samu na maganganu sun kai matsayin gwalagwalai a abin da zai taimaka maka wajen gyara rayuwarka musamman gyara alaƙarka da Allah kamar da na ambata wallahi a halin yanzu nan a zamanin da muke ciki na yadda abubuwa suka taɓarɓare alaƙoƙin mutane da Allah suka ta lalace mutane da yawa harkar su duniya duk irin wa'azin da za ka yi wani ba abin da ya dame shi da shi kawai in ba kuɗi za ka bashi ba ba abin da ya haɗa ka da shi haka muke yanzu galibi wanda zai taimaka maka ya nuna maka hanyar da za ka shige ta ka sadu da Allah lafiya ka shiga aljanna mutane da yawa wannan ba shi ne ke damun su ba in dai za ku yi mu'amala ba zai more ka a duniya ba to zai watsi da kai galibi haka muke ko ba haka ba duk wanda kuma za ku yi mu'amala ka gaba bai baka wani abin duniya ba to ya zama abin zagi a wurinka da abin watsi da shi duk irin yadda yake da ilimin da zai amfane ka da shi wannan irin butulcin ga rayuwa bai dace ba yanzu muna buƙatar a zamanin yanzu nan lokacin da alamun tashin alƙiyama ƙanana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana duk sun gama kammala alamatu sa'a as-sughra ƙananan alamomin tashin alƙiyama wanda ba su bayyana ba kaɗan ne za a yi kaza za a yi kaza duk mun gani juya baya ga Allah gashi nan duk a cikinsa ake kana zancen ana jinka shal wani ma ba ruwansa ba abin da ya dame shi wa'azin ake yi wani baya tunanin ma da shi ake tunanin ya gyara halinsa kwata-kwata baya zuwa nisan namu fa gaskiya 'yan uwa wallahi nisan namu yayi yawa ya yi yawa in a zamanin yanzu za a mai da hankali kan kiran mutane zuwa ga gudun duniya dinnan irin na magabata ko ba a kai kar a kai harkar da ta wuce iyaka aka shiga wajen tasawufi na bid'a da sauransu amma dai wallahi a tarbiyyantar da mutane akan harkar gudun duniyan nan wallahi ya ishe mu da gyara aqida a kyautata tauhidi a koma ga Allah a tuba daga zunubai a mai da hankali wajen yin abin da ya dace in ka ɓuya ba mai ganinka ka zama mutumin kirki in kana bayyane tsakaninka da mutane ka zama mutumin kirki baka damu da ganin mutane ba kullum ka kyautata aikinka wallahi ba abin da muke bukata a zamanin yanzu irin wannan abu Allah ce muke mu Allah sa mu gyara Allah sa waɗannan kalmomi su amfane mu qala ba'dul arifin wannan lafazin an ruwaito shi daga abdullahi ibn mubarak kamar da ya ambace shi can a ƙasa za mu gani ko makamancin lafazin haka yana cewa masakin ahli duniya miskinai ne ma'abuta duniya lafazin miskin ana amfani da shi wajen nuna tausayi kai can wani miskini ana mutanen da suka mai da hankali kan harkar duniya abin takaici ne abin tausayi kharaju min ad-dunya sun fita daga duniyar wa ma zaqu atyaba ma fiha alhali basu dandani abin da yafi komai dadi a duniyar ba sun fita daga duniya amma basu dandani abin da yafi komai dadi a duniya ba ko kai aka gaya ma wannan aka tsaya za ka yi tambaya ko to shi ma an tambaye shi ƙila sai aka ce da shi wa ma atyabu ma fiha menene abin da yafi komai daɗi a duniya kafin ba da amsa san tambaye ku me yafi komai daɗi a duniya hmm? son Allah imani to abin da ke cikin zukatan mu fa tsakani da Allah in aka tambaye ka a duniyan nan mai fi daɗi sai mutum ya ta zancen kuɗi ko gida mata nutsuwa a ce da yana da kuɗin da har ya mutu 'ya'yansa ba za su yi talauci ba ba wanda ya isa wannan zancen yanzu duk zance ne da a ta tara duniya don wai 'ya'ya ka su kai ba ka zancen kai amfani da duniyar domin ka samu lahira sai zancen ka barwa 'ya'yanka 'ya'yanka da arzikinsu yana nan ko a gunka a gadanka ko a wani wuri sai sun samu kayansu ka ji da kanka musamman yadda za ka haɗu da Allah to shi ga abin da ya ce menene mafi daɗin abin da ke duniya ƙala mahabbatullah san Allah wal unsa bihi da ɗaya bakewa da shi wa shauƙa ila liqa'ihi ko wa shauƙu ila liqa'ihi da kuma shauƙi zuwa ga a koma gare shi wa yake son mutuwa tsakani da Allah zai iya daga hannu duk ba kwaso yanzu da kana da tabbacin in ka mutu aljanna zaka zaka daga hannu ko ba ka daga duk za mu daga to me yasa ba za mu nemi aljanna ba mu kintsa ta mana yanzu mu kintsa neman ta ba a makara ba tunda kana da rai wallahi ka tuba ka bar wannan laifukan da kake kai ka san su kuma ka fi kowa sanin su ka daina ba sai an gaya maka wane kai ne mai kaza da kaza ba a'a tuno su ba wanda bai san abin da yake ba a cikin mu nan mara kyau to ka tuno shi ka daina ka daina ka daina ka koma zuwa ga Allah kai fatan haduwa da Allah a cikin imani da halin natsuwa da halin da ka gamsu cewa insha Allah da zaka mutu yanzu aljanna zaka galibin mu sai dai mutuwar ta same mu far daya ba ba shiri amma wanda zaka same shi a ce yanzu da Allah waye a cikin mu yanzu ya shirya ya gama tuba ya gama biyan basu sukansa ba haƙƙin kowa a kansa cin mutuncin da yawa ne ya je ya nema a yafe masa ba wani akwai wani abu da faruwa a gun mutane ba sai ka ji an ce lokacin da zai mutu ya rika bi gida gida abokansa tsofi yana tattauna da su yana neman to a yafe masa zumuncin da baya sadarwa sai aka gan shi yana sadar da shi aka faɗi wannan ko wani lokaci sai ce Allah sarki wani kamar ya san zai tafi to wannan abun irin wannan condition din haka ya kamata fa mu rika rayuwa a kullum mu rika tsammanin ba za mu kai gobe ba yanzu dan Allah da za a yi maka a aiko maka sako tabbatacce ta hanyar mala'ika gashi da ana yin hakan ba hakan ake ba amma da ana yi a ce maka gobe za ka mutu dan Allah ya za ka yi za ka yi bacci yau wannan daren ba bacci duk wata sallah da zaka yi duk wata addu'a da zaka yi na a gafarta maka sai ka zo ka yi ta amma me yasa mun tabbatar da cewa za mu iya tafiya ko goben ko jibin amma ba abin da ya shafi sai kullum buɗe ƙofa muke mu samu duniya mu samu duniya mu samu duniya ai ta faɗa a kanta ka ga yanzu akan addinin mutum bai taimaka maka a addinance ba baka damu ba amma bai taimaka maka a duniya ba ka kulla gaba da shi ina ce nan da na shiga matsala ko kallo na bai ba saboda mizanin mu kenan Allah taimake mu mu canza wattana'umu bi dhikrihi da ni'imtuwa da ambatan Allah wa ta'atihi da da'a ga Allah wannan shine mafi dadin abin da ke duniya abubuwa nawa ne san Allah ɗaya bakewa da shi me ma'anar ɗaya bakewa zai zo ya gaya mana a ƙarshe a cikin maganar wani daga cikin malaman da wata siffar da kowa zai fahimta amma abin da ake nufi shine ya zama halin da kake cikin da'a ga Allah haɗuwa da Allah a zikiri kullum ambatan Allah ya zama shine halin da ka fi so a cikin rayuwarka gaba ɗaya halin sallar ka lokacin da kace Allahu akbar kake karatun sallah to a lokacin wannan yanayin ya fi ma kowane yanayi na duniya daɗi halin raguwa da sallah shine halin da ya fi sa ka a bakin ciki ka sallame ka shiga wani wata harkar daban ta duniya wannan shine halin damuwa lokacin da za a ce ku kana ganawa da Allah to babu halin da ya kai wannan daɗi wannan shine al'unsu billah to yace wa qala akhar wani kuma yana cewa wani anan kamar da ya ambata shi wancan na sama din ya ce abu nu'aymin ya rubuto shi a hilyatul awliya bi isnadihi an abdullahi ibn mubarak qala أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعموا أطيب ما فيها أكون كودا لفظ يا بمن تدي معنى ديتي قيل له أن شيء وما أطيب ما فيها قال المعرفة بالله عز وجل كما لفظ معرفة اصطلاحي نيتي أنت معرفة بالله مع القيام بحقوقه ما لمن da suke iltizami da sunna a zuhudunsu in sun ce ma'arifar to wannan suke nufi waɗanda ku ba a san su da iltizami da sunna ba ko a tasawufi galibi ma'arifar da suke nufi ta ma'arifa ce daban yadda suke islahin su na sufaye amma su waɗannan suka faɗa irin manyan malamai irin su Abdullahi ibn Mubarak ma'arifa ce sanin Allah wadda ta hada da bauta masa da zikirinsa da kusantarsa da shauki zuwa gare shi an fahimci wannan abu a rika bambancewa kullum akan san mutum ne da manhajinsa abinda aka san shi a kai to in ya faɗi wani abu sai a dawo da shi kan wannan manhajin a fassara maganarsa waccan cewa ga abin da yake nufi an an gane yawwa duk da ba koyaushe ba ne wannan yake a matsayin ka'ida akwai inda mutum zai faɗi abin da ke kuskure to a ɗauke shi kuskure ba lalle ne a ce kowace magana sai an fassara ta da wata ba in ya bayyana kuskure ne in ko ba kuskure ba ne wani istilahi ne da an saba amfani da shi amma su in sun faɗa ga abin da suke nufi to sai a ba shi wannan fassara ne Allah sa kun gane me nake nufi to wani daga cikinsu shi kuma alama ta da yake zakar ibn kafir fi albidaya wa nihaya an abi sulaiman ad-darani shine mai wannan magana da zamu ji abu sulaiman ad-darani sunansa abdurrahman ibn atiyya akwai wata alƙarya sunanta dariya a cikin kusa da dimashq a nan aka haife shi kuma yana cikin shi ma manyan malaman zuhudu yana da maganganu kuma masu kyau da suka dace da sunna da wasu maganganun da aka ruwaito waɗanda kuma suna buƙatar a yi musu dubi amma asalin yadda malamai suka ɗauke shi yana cikin malamai sosai na sunna kuma manyan malamanmu na sunna sun yaba masa sosai daga cikin magabata abdurrahman bin atiyya an haife shi a shekara ta 140 kuma ya rasu a shekara ta 215 shine ake kira abu suleiman addarani to abin da yake cewa innahu la yamurru bi awqatun yace akwai wasu lokuta da sukan shuɗe mini lokutan waɗanda aqulu fiha nakan ce a cikin su nakan ce in kana ahlul jannati fi mithli hadha in yan aljanna a irin wannan halin suke innahum lafi aishin tayyib to lalle suna cikin daɗi ta kun bai shana zancen? hmm? a maimaita fassarar ta dai kun kun san fassarar sa fassarar ba wahala ne ne ta in yan aljanna suna yace akwai wani hali da yakan shiga in ya shiga wannan halin yakan ce kai wannan hali saboda daɗinsa da yake ji ko a aljanna aka samu irin wannan daɗin to gaskiya daɗi ne to kamar abin da yake nufi kenan ma'ana wani irin hali na kyakkyawar alaƙa da Allah yanzu da Allah ya kake ji ran da kake wani laifi ka daɗe kana yi sai ka tuba sai ka koma zuwa ga Allah ka ji kamar Allah ya karba kai na filfilinka kai farillai kalau kai wata sallah mai daɗi wajen alaƙarka da Allah kana ji wannan daɗin ina ma a ce duk rayuwarka haka take ko to shi ne abin da ke nufi a ce babu gafala a ciki kullum tunanin ubangiji ambaton ubangiji kana kan wani mizani na alaƙa mai kyau da Allah ko a lokacin aka ɗauke ka ka bar duniya to kai shikenan to a irin wannan halin yakan ce yakan ji irin wannan lokaci ce kai wannan ai ko ɗan aljanna suka same shi to a cikin daɗi suke saboda ma hali saboda me hali ne da babu wani sabani tsakaninka da Allah an dace zuciyarka tana tare da Allah kana jin ka samu yardar Allah kana jin ka karɓi abun Allah kana jin an gafarta maka wani hali ne fa wannan halin daɗi a cikin duk awoyin rayuwarka babu to shine irin sa yake nufi to sai wa qala akhar wani kuma sun ambaci wannan shine zunnun al-misri kamar da malamin ya ambata a alama ta shida ko wancan shi lafazin nasa akwai wani lafazin na abu suleiman da ya gashi nan ya faɗa mana a ƙasa wanda suke da irin nawa bugun ko eh yana cewa ne innahu latamurru bil qalbi awqatun yarqusu fiha taraban akwai wasu lokuta da zuciya takan wuce takan shuɗe cikin su na natsuwa da Allah da samun yardarsa wadda mutum kamar yayi rawa saboda farin ciki fa aqulu har in ce in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi aishin tayyib in yan aljanna za su samu irin wannan to lalle sun samu daɗi ba yana nufin cewa ya fi yan aljanna fa daɗi kar ku fasara wannan saboda an san shi irin sa me yake nufi shine abin da nake nufi cewa in an san manhajin mutum yana da cikin wanda suka ɗaure kansa da alkitabu wa sunna to sai ka ga za ka iya fassara magana tasa ta wuce amma irin dama masu shafahat ne na sufiya to irin wannan fassara magana su ba ta fassaruwa irin wannan zaka same su a cikin littafin az-zuhd na Abdullahi ibn Mubarak az-zuhd na al-Imam Ahmad suna nan da yawa irin waɗannan maganganun na masana kuma waɗanda suke masu zuhudin duniya mashhurai waɗanda suna kan tafiya madaidaiciya duk da an samu wasu maganganu a wasu wurare nasu marasa kyau ko in ka auna su za ka ji kamar suna buƙatar gyara to da yawa dai daga cikin maganganunsu suna taimakawa wajen gyaran zuciya to shine abin da ya faɗa kuma malam ibn taymiya ya taɓa faɗin wata magana irin wannan yake cewa aljannarsa a zuciyarsa take ko ba haka ba yace yace me abokan gaba za su yi da shi in an kwace masa littafai in an dake shi in an sa shi a kurkuku an yi mai shi aljannarsa tana zuciyarsa har yake cewa akwai wata aljanna a duniya in ji ibn taymiya wanda duk bai shige ta ba to ba zai shiga aljannar lahira ba abin da yake nufi irin wannan matakin na zuciya ka kai matuƙa wajen samun yardar Allah da natsuwa da Allah da jin ka karɓo abun Allah da kuma imani da tawakkali da takawa da suka yi ta makkuni a cikin zuciyar mutum suka kama ƙasa to a irin wannan mutum sai ji ba abin da yake masa daɗi a duniya irin wannan shi sa babu mutum fa wallahi da bai san kansa ba irin jahilin addini shi sa in kaga mutum wai malamin addini in dai mutum yana kan hanya wala bai kamata a ce yana da wata nadama dan ya rasa wani abu na duniya ba duniyan nan dai wannan duniyar bai kamata a ce mutum hankoransa da haƙilansa da damuwarsa akan ya same ta bai kamata a ce ya kai wani matsayi ba ya samu falillahi alhamdu bai samu ba ya kwantar da hankalinsa amma a samu cewa ana tsere da ɗan duniya da malamin addini wannan abin bai dace ba ya kamata malami ya ba da misali duk irin inda yake ya zama cewa shi abin misali ne kuskurensa bala'i ne ga al'umma domin alama ce ta cewa ba za a iya wannan addini ba tunda gasuwa nan ma sun kasa abin da suke faɗa sun kasa yi dole a cikin al'umma fa a samu irin wannan in ba haka ba al'umma lalacewa take dole ne a samu masu tarbiyya masu ba da misali mutum ya nisanci duk abin da zai zubar masa da mutunci a cikin musamman malami Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana mutunci to sai ce wa qala akhar wani kuma malamin yana cewa shine zunnun misri kamar da ya kawo mana a ƙasa zan karanto maganarsa yace wallahi ma tabati dunya illa bi mahabbatihi wa ta'atihi yace na rantse da Allah wallahi duniya ba ta da daɗi sai idan kana samun san Allah da da'a ga Allah in baka san Allah baka da'a ga Allah to ba zancen ka ji daɗin duniya walal janna hakanan aljanna ba ta da daɗi illa bi ru'yatihi wa mushahadatihi sai da ganin Allah wani kuma ya fasara wani hadisi ne cewa na yan aljanna an sun shiga aljanna Allah zai tambaye su mun sha magana akan wannan hadisin aiko hadisin ru'ya yau Allah zai tambayi yan aljanna to yan aljanna me kuke so kuma yanzu sai ya Allah alam tubayyid wujuhana bayan ka faranta mana fuskokinmu ka sanya mu cikin daɗi cikin ni'ima hankali ya kwanta me kuma za mu nema sai Allah ya bayyana da haƙiƙanin zatinsa ‘yan aljanna su gan shi sai su ji cewa wannan ganin da suka yi masa ya fi duk aljannar daɗi wannan wani abu ne da ba za ka iya suranta shi ba yanzu sai dai kai fatan Allah haɗa mu gaba ɗaya ran da za mu gani tare ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za mu gan ran kiyama a cikin aljanna to shine malam yake faɗin cewa duniya ba ta da daɗi in ba son Allah ba ɗa'a ga Allah ba ta da daɗi duniya aljanna ma ba ta da daɗi idan babu ganin Allah to ka iya cewa nan asali aljanna ai kullum a cikin daɗi take la'alla yana da nuna fifikon ganin Allah akan sauran al'amuran da ake samu a aljanna amma ma'ana la yaktamilu ta'abuha daɗinta da ta'amuha ba zai kammala ba sai da wannan kamar yadda a duniya daɗinta ba zai samu ba zai kammala ba sai da san Allah sai da da'a ga Allah duk abin da kake so wallahi in baka da'a ga Allah baka da san Allah to ba za ka ji daɗin duniyar nan ba da muna buɗe zukata mu gani wallahi kaga da zuciyar kafiri da zuciyar wanda saban Allah ya masa kanta zaka ga cewa ba zancen jin daɗi ba zancen jin daɗi duk kuɗin da kake da shi duk abin da Allah ya baka na duniyan nan wallahi in babu imani ba san Allah a ciki ba karkata lamarinka zuwa ga Allah babu wurin shagwabar da zaka je ka juya bukatunka ce ya Allah ba ni kai kuka to a cikin bala'i kake duk mutumin da baya bautawa Allah to baya jin daɗin duniyan nan ko ya ce yana jin daɗi wannan zance ne in dai zuciyan nan ba ta da abin da za ta ci to a cikin bala'i yake jiki ake ginawa amma zuciya tana ƙara yin nisa wajen halaka to wannan maganar kamar da kawo mana alama ta shida abu nu'aimin shi ma ya ruwaito ta a cikin hilyatul auliya daga zinnun al-misri zinnun al-misri shine tauban ibn ibrahim sunansa kenan tauban ibn ibrahim wasu suna cewa al-fayd ibn ahmad wasu kuma su ce kunyarsa ita ce abul fayd ya rasu a shekara ta 245 shi yasa zaka ji waɗannan duk masu zuhudu zuhudu nan ake buga misali da su a ƙarni na uku farko farkonsa ko tsakiyarsa suka rayu kuma a lokacin ne da aka fara samun harkar tasawufi ta fara fitowa daga irin wannan gudun duniyar na waɗannan sai aka fara samun kuma abubuwan suna ɗan fara wuce iyaka shine aka fara irin abin da ake ce mashafahat sai aka fara shigewa fita daga harkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka san shi a kanta kun san annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda da wani ta'abbudi da zai wuce iyaka ba ina mutane uku da suka je gidan manzon Allah sun suka tambayi ibadarsa suka go wannan yace ya daina bacci wannan yace ya daina cin abinci da rana kullum azumi wannan yace ya zai sallami iyalinsa ta koma gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan bai yarda da wannan ba da haka shi yasa kullum ake son mutum ya zama da mizani abin da zai yi gudun duniya da tsabtace zuciya ya zama akan karantarwar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma magabata na kwarai kafin irin wannan shafahatin sufiyan su shigo cikin zuhudu su bata masa suna har sufanci ya zo da kuma abubuwan da suka wuce iyaka aka fifita abinda ake cewa ma'rifatullah shi kadai wanda kuma su ma abin da suke ma'rifa ce da ta ilmul kalam aka fifita ta akan ibadatullah da ta'atullah da kuma ɗanɗana alaƙa da Allah ta hanyar zikiri duk aka fifita waɗancan a kansu wannan kuma baya cakuɗa mana ko wannan cakuɗin da aka samu a gun masu tasawufi baya hana mai sunna kuma ya misaltu da zuhudun mutanen da suka gabata na baya mu yi zuhudu irin na duniya in ba mai zuhudu irin na tasawufi ba wanda yake na bid'a to lalle a yi zuhudu irin na magabata waɗanda suka gabata kuma suka misaltu da ƙur'ani da sunna wannan shine abin da wannan darasi ke jan hankalinmu a kai Allah taimake mu to zunnuni misri a shekarar da imam malik ya rasu a shekarar aka haife shi ɗari da saba'in da tara shine lokacin da al'imam malik ya rasu aiko haka ne yau to shi kuma a wannan shekarar aka haifi zunnun al-misri kuma ya rasu a shekara ta 245 kamar da na ambata mana waɗannan a dunkule waɗannan malaman suna cikin malaman kirki masu tsoron Allah kuma maganganu da aka rawato daga gare su masu kyau akwai da yawa ko kuma wasu da suna buƙatar a sa su a mizani a auna su da ƙur'ani da sunna a karɓi wanda ya dace amma min haithul jumla a dunkule dai malamai sun yaba musu suna cikin mutanen kirki tsayi yana cewa mun faɗi abin da ya faɗa ko mun karanta abin da ya faɗa to a nan ƙasan yana cewa ma tsabati duniya illa bi zikirhi duniya ba ta da daɗi sai da zikirin Allah in ba zikirin Allah to duniya ba za ta daɗi ba wala tsabati al-akhiratu illa bi afwihi lahira ba daɗi sai da afwar Allah wala tsabati al-jinanu illa bi ru'yatihi aljanna ba za ta yi daɗi ba sai da ganin Allah to kun gani ai magana kusan iri ɗaya ce yawwa to daga gare shi aka rawaito wannan magana wa qala abu al-husayn al-warraq ko abu al-husayn al-warraq muhammad ibn sa'ad al-warraq an-naysaburi yana daga cikin qudama'i ashabi abi uthman abi uthman an-nahdi ya rasu kafin shekara ta 320 kamar da suka ambata mata qabla sanata 20 wa 300 shi ma yana cin magabata masu maganganu na gudun duniya to ga abin da yake cewa hayatul qalbi fi dhikri al hayy alladhi la yamut wal aish al hani al hayat ma Allah ta'ala la ghayr hayatul qalbi rayuwar zuciya tana cikin zikirin Allah wanda shine alhayyul ladzi la yamut in dai kana son zuciyarka ta zama da rayuwa to ka lazimci zikirin Allah zikirin Allah kullum muna faɗa an bato ya zo kansa ko mu ce abinda ake da zikirin Allah shine lazimtar addu'o'i irin wanda aka rawato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lazimtar lafuzzan azkar da su ma aka rawato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasbihi tahmidi haylala la hawla wala quwwata illa billah da makamantan waɗannan a waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mutum ya lazimci wannan zikirin su karanta alqur'ani istighfari duk wannan suna cikin zikiri to in kana son zuciyarka ta rayu wallahi sai da wannan dan Allah ina so in tambaye ka kai kuma da kai nake kai nan kowa zai ji da shi ake ko yaushe rabban da ka zauna ka yi azkaru sabahi wal masa wani farabansa da zikiri shi zikirin da ya sani kawai shine a sallame daga sallah ya zauna ya yi haka kana jin sinin dai tana fita shi kenan abin da yake subhanallah ba zai iya natsuwa ya faɗe ta a cikin nutsuwa ba gaggawa yake fita ya tafi ina za shi duniya kallon ƙwallo kallon fim hira a majalisa wanda in ya zauna din nan ya faɗi subhanallah nan a hankali in za ga nan da nan fa wani nan da nan ya gama daga an sallame ya gama ya tashi ya fita kamata ya zauna a nutse ya yi tasbihin nan subhanallah subhanallah subhanallah ko ya haɗa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar amma wani da za ka saurari nasa subhanan bai kawai ya faɗa da a zuci yake ƙarasa sauran shi kuma zikiri ba da zuci ake yin su ba asalinsa ne a zuci amma dole ya zama da harshe aka yi shi don Allah babu fa abin da muke da shi da ya kai wannan harkar da za ta sanya maka alaƙa mai kyau tsakaninka da Allah ana sallamewa sallah zauna ka yi in bayan asuba ne in ba irin lokacin da muke irin wannan misali darasi ba kayi sallah a masallaci ka zauna a wurin ka ci gaba da zama kai ta zikirin nan kai ta zikirin nan har rana ta fito kai raka a biyu nafila ka fita daga masallaci ka ji zuciyarka sawai da daɗi ka shiga cikin harkokin rayuwarka kai kanka sai ka rika jin wani daɗi amma duk mutumin da baya zikirin nan fa baya kusantar ubangiji baya gyara zuciyar nan sai ganshi da fada da hancini da zafin zuciya da hasada da kyashi ka taba shi kaɗan duk laifin duniya zai ɗora maka dama ga talauci ga wane ne ga jin haushin sai kaga abubuwa sun maka yawa amma wallahi kana samun wannan zikirin Allah sai kaga Allah yana yaye maka abubuwa da yawa ala bi zikrillahi mene tatma'innul qulub wannan nutsuwar a zuciya ana samun ta ne da zikirin Allah in kana zikirin Allah za ka ga cewa Allah ne maka maganin abubuwan damuwa da yawa malam ibnu qayyim yake cewa la haula wala quwwata illa billah tana da wani sirri wajen maganin damuwa musamman wajen tahammulil ko in ce abin nan daukar al'aba ashaqa abubuwa masu wahala in suka dame ka nauyin harkar iyali damuwa ba a samu aiki ba damuwar talauci yau ba kaza yau kai zugum irin tagumin nan to ka yawaita la haula wala quwwata illa billah malam ibn qayyim yake cewa tana taimakawa mutum ya sassauta masa abubuwan da ke damun sa waɗannan zikirin fa amfanin su kenan ba kawai mutum ya faɗa ne haka da baki ba ka rika faɗi da shu'uri kamar da suke faɗi ina jin ran juma'a da ta gabata akan wannan ma muka yi hudu ba falalar la haula wala quwwata illa billah yadda take da tasiri a zuciya domin abin da ta kunsa na ma'ana shine at-tabarru'u min al-hawli wal quwwati walistislami lillah ka kubutar da kanka ka sabule jikinka ka cire jikinka daga duk wata dabara kamar ka ce ne ya Allah ga ni gabanka duk wata dabarar duniya na yi taƙiti na rasa inda zan sai gunka ya Allah duk wani ƙarfi nawa ya ƙare ga ni gabanka ba gun wanda zan je sai kai shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah to ita shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala babban abin da yake so ba so na bukata ba abunka don amfaninka shine ka nuna shi ne shi babu wanda ya kai shi ba ka da dabararka ba wani kuma ɗan adam ba wani gunki ba wani daban ba wani mala'ika annabi shehi Allah kawai to kana yin wannan sai ya ji da kai a lokacin kuma sai ka ga ka samu yarda daga Allah amma in baka yarda da shi ba to haka zai barka cikin masifa zaka ka yadda da irin waɗannan azkar ɗin a riƙa damuwa da su ana karanta su ana kuma yin su da zuciya ɗaya wallahi zaka riƙa mamakin irin da rayuwarka za ta yi daɗi rayuwa tana daɗi da zikirin Allah wannan kuma shine abin da Allah faɗa ala da zikirin lahi tatma'innul qulub baka da zama lafiya baka da kwanciyar hankali in baka zikirin Allah Allah taimake mu sai ce hayatul qalbi fi dhikril hayy alladhi la yamutu wal 'aishul hani rayuwa mai daɗi ita ce alhayatu ma Allah ta'ala rayuwa tare da Allah yaya rayuwa tare da Allah zuciyarka kullum tana tare da shi ambatansa roƙonsa komawa zuwa gare shi addu'a da'a gare shi kar ka saba masa kar ka bari ku bata da Allah kada ka bari wata awa ta zo a ce ba kwa shiri da Allah shirin ku dama shine kai masa da'a ka ambace shi ka so shi ka kaunace shi ka koma zuwa gare shi ka tuba ka risina ka gurfana ka koma zuwa gare shi kai kuka ka roƙa kai shagwaba amma idan ka manta da shi baka ɗauka ma yana nan ba kana ɗauka dabarunka su ne za su taimake ka ƙarfinka iya dabararka iya wayanka cutar mutane cikin nasa ga Allah barka cikin bala'i zuciya da kunci kuma babu zaman lafiya ba nutsuwa yace la ghayr in ba Allah ba babu wannan ma'ana rayuwa da Allah shi kadai ba tare da wani ba wannan in ji zunnun المصري يتي ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت كبتشيوا أتيك كبتشي دقا alaƙa mai kyau da Allah a wurin su irin waɗannan masu gudun duniya ɗin wallahi ya fi musu mutuwa tsanani ya fi mutuwa tsanani a gunsu in aka ce yau gashi shi yasa zaka ga irin waɗannan bayan Allah ana baka labarin sa yadda wani fa a duniya tun da yake bai taɓa saba Allah tun da ya balaga bai wani abu na saban Allah haka zaka rika karanta wani sai ka ji kamar almara na taɓa ku labarin at-tabari al-imam at-tabari yake cewa ma halaltu izari la fi halalin wala fi haram yace tunda nake ban taba kwance mazagin wando na ba ma'ana bai taba kusantar mace ba tunda shi ya mutu bai aure ba yace tunda yake bai san mecece mace ba la fi halalin wala fi haram ko a halal ko a haram yace bai taba yi ba al-imam at-tabari da ya rubuta mana tafsirin tabari ba wai ana yaba wa mutum ya bar aure bane kar ka fahimci wannan la'alla wasu halaye ne suka sa haka ibn timiya bai iya rayu bai aure ba saboda me waɗannan abubuwan su ba su ne a gaban su ba babban abin da ke gaban su samun yardar Allah wasu masu zuhudun wannan kamar da kullum mukan ambata sun wuce iyaka wajen irin wannan amma wanda aka san shi da tsayuwa a sunna an san wani hali ne yasa ya shiga wannan yanayin wani sirri ne nasa tsakaninsu da ubangiji wani abu ba bincikawa za mu ba amma tunda mun san manhajinsa akan daidai yake to wani abu ne na uzuri yasa bai aure ba amma ba talla ake cewa kar ai aure ba an fahimci wannan amma shi al-imamu tsabari abin da yake faɗa kenan ina zaka samu irin su yanzu duniyar gaba ɗaya ba ita ce a gabansu ba babban abin da ke gabansu shine yadda za su gyara zuciyarsu su gyara alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ana zancen zamanin yanzu sai ka ce kawai Allah zai kyauta Allah ya kyauta kawai abin da zaka faɗa ke malamai abin misali da zaka riƙa ganin da wani a ce ya shiga kasuwa shigarsa kasuwa zai sai wani abu kawai sai kasuwa ta ruɗe ana ambatan Allah an ga mutumin Allah an tuna Allah da haka ake amma yanzu fa Allah kyauta to sai ce wali hadha kana al-fawt inda al-arifin billah ashadd alaihim min al-maut li'an al-fawt inqita'un an al-haqq domin faut ma'anarsa kubcewa shine yankewa daga Allah al-haqq nan ana nufin Allah wannan daga cikin ta'abirat dai da su zuhad suke amfani da shi a cikin mustalahat nasu haka a cikin littafan sufaye in kana karantawa sun fi ambatan Allah da sunan alhaq ko yawa wal mautu inqita'un anil khalqi ita ko mutuwa menene yankewa ne daga halitta in mutum aka ce ya mutu to ya yanke ne ya rabu da halittar Allah in ko aka ce alfautu an yi amfani da lafazin alfautu ne fi muqabilil maut ko yawwa ma'ana kamar yadda aka ce mutuwa wannan kuma aka ce fautu to fautu shine ya zama ka raba gari da Allah ka yi wani gun daban ka fita daga cikin mutane masu da'a sai ce fa kam bayna linqita'aini me bauni me bambanci me fadi da ke tsakanin wannan wato yankewa guda biyu wannan rabuwa da halitta wannan rabuwa da Allah ai kun ga suna da fadi sosai wa qala akhar wani kuma yana cewa man qarrat ainuhu billahi ta'ala qarrat bihi kullu aini duk mutumin da ya samu nutsuwa da Allah farin cikin sa haduwa da Allah saduwa da Allah shiri da Allah to duk wani aini kuma ma'ana qarrat bihi kullu aini duk wani ido da ya ganshi to zai farin ciki da shi ai ko haka ne ma'ana duk mutumin Allah zaka ga mutane na son sa wa man lam taqarra ainuhu billahi taqfa'u qalbuhu an ad-dunya hasarat duk kuma wanda zu wato idansa bai samu natsuwa ba da Allah to taqta'u ko taqatta'a qalbuhu an dunya zuciyarsa za ta yayyanke daga duniya saboda hasaratin ma'ana saboda tsabar nadama da yawan uqubar da zai samu ta rabuwa da Allah subhanahu wata'ala maganganun suna da yawa wa qala yahya ibn mu'adh na ga mu tsaya a kansa saboda sai mu tashi kan wa min alamati sihhatil qalbi ko wa qala yahya ibn mu'adh ar-razi ya ibn mu'adh ar-razi 258 ya rasu shi kuma yana cewa man surra bi khidmati llahi duk wanda farin cikin sa shine ya bautawa Allah surratil ashya'u kulluha bi khidmatihi to duk wasu abubuwa kuma za su yi farin ciki wajen yi masa hidima shi ma kullun damuwarsa shine ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi ya bautawa Allah to sai kaga mutane ma suna son su yi masa hidima irin hidimar da ta halatta ai wa dan adam ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل احد بالنظر اليه duk wanda yake da nutsuwa da Allah da kwanciyar hankali da Allah to duk wani ido shi ma zai zo ya ganshi wannan kamar magana da ta gabata ne ko ma'ana duk mutumin da yake shiri da Allah zaka ga mutane na sansa domin Allah shi ke sanya soyayyar dan adam a zukatan mutane in Allah yana son mutum akwai son hadisin annabi sallallahu ya faɗa mana in Allah yana son bawa sai na da jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibba fa yuhibbuhu jibril fa yunadi ahla sama sai kira shi ma sauran mala'iku inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah yana son wani ku so shi sai mala'iku su so shi fa yuba'u lahu alqabul sai kuma a sanya masa karbawa a cikin mutane sai ga mutane duk suna son sa saboda me Allah ya yarda da shi yana son sa as'alullah tabaaraka wa ta'ala an yaj'alani wa iyyakum mimman yaj'alu Allah lahu alqabula mimman yuhibbuhu Allah tabaaraka wa ta'ala wa an yuwaffiqana lis-sayri ala سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك